أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fata Allah muna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah muna muwafaqa da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya kuma sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau muna sha uku ga watan sha'ban hijiran mahaifi sallallahu ta'ala alaihi wasallam 440 daidai wanda ya daidai da sha tara da watan hudu iladiyar annabi isa alaihi salamu 2019 kuna cikin kitabu sau to
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi na magana akan watan mai azumi in ya ci ko ya sha nasiyan halin kasancewa sai na mai mantawa ma'ana ya ci ko ya sha da mantuwa menene hukuncin sa haka bai ambaci amsa ba saboda muhalli ne na filafa wasu suna ganin ba komai nesa a da ba komai kan shi inna ma aqabahu Allah wa asqahu Allah ne ce da shi sha da shi ka ba komai wasu kuma suna ganin a'a sai ya rika wannan azumin sannan kuma wasu na ganin akwai bambancin na nafila da na farilla amma aka ta sa'ibu ko yace sa'ibu mai azumi kaga zai iya yiwa mai azumin farilla ne zai iya yiwa mai azumi ne na tadawuri to a wajen wasu fuqaha akwai bambanci na taɗauri daban na nafila daban cikin abin da ya shafi ci ko sha mana karya azumin da mantuwa ya ci ko ya sha da mantuwa to wannan sabanin da kuma watan tafsilin da wannan matsala take da shi ko take bukata to da ka sai ya kawo mutulatattar da mubhama kenan bai shi ana yi ba ko bai ci ba kawai sai ce babu sa'ibi za a kala abu shari'a nasiyar ta yi kaga babu jawabin ne za
وقال أقول استنصر فدخل الماء في خلقه لا بأس إن لم يدرك
وقال عطاء إن استنصر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك الإمام البخاري رحمه الله يجي وقال عطاء عطاء بن عبد رباه قال إن استنثر إذا مي الولا كما مي أزم مي أزمي ني سيزو الولا to sai ya sha ruwa ya dace abin da yasa aka ce istinsara ba istinsari ba istinshaki ba kuma wajen istinshaki aka fi ruwa ya wuce zuwa watan can ciki ma'ana daga cikin hanci har watakila ya kai ga makogoro to in istantar in ya zo shashaka ruwa amma sai ce in ya zo tacewa fada kalal ma'u sai ruwa ya shiga fi haɗi ya cikin makogoronsa la ba su bihi a ɗaun na biyar bayan ya ce ba komi gare shi ma'ana azumin shi bai ɓaci ba da ya zo shaƙa ruwa sai suka wuce mashi kula ba asabihi illan yamlik in dai bai mallaki yadda zai yi turo su ba illan yamlik daf abu ba shi yake ke amma in yana da damar da suka wuce yana da damar ya yi wani yunkuri da ƙarfi ya turo su ya zama su isa ba to sai bai yi ba to nan gurin akwai akwai ba'asu za ka yi sharkanta illam yamlik illam yamlik to
وقال العصر انك لخلقه الزرار فلا شيء عليه
wata riwayar ma bai- babu ita an gane kaga in aka dauki shi babu ita ya ba da wata ma'ana kamar bayani ne me yasa ka ce la ba sai ce lan lulli ai wannan wur- ruwan ya wuce bai da iko lam yamlik bai da iko kan wannan kaga bayani ne akan dalilin cewa la ba saboda lam yamlik amma nan kuma ta da sai ce illam yamlik ba ka ko ta riwayar da babu indi akwai kuma da take da indi aka ce ma in lam in lam yamlik to yana nuna kamar indi muqaffafa min al-thaqila ai inna wa da lamarin da sha'ani yake lam yamlik bai da iko bai mallaki tururuwan kaji ma'anonin da yawa da wannan ba وقال الحسن حسن البصري رضي الله عنه تعنان دي wannan ta'aliki ne al-Imam Bukhari me ya fuska wannan ta'aliki aka ce wannan ta'aliki Ibn Abi Shayba Abubakar ya ruwaice shi daga Ibn Jurayj ya ruwaita ta kan Ibn Jurayj shine Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ya ruwaita daga gare shi kaga Ibn Abi Shayba yayi wasu wannan riwaya ma'ana ya kawo ta mausulan da isnadin ta cikakke وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه الحسن البصري الإمام البخاري شال الحسن البصري رضي الله عنه تابعي الجليل كان قال يا إن دخل حلقه الذباب idan dai kuda ya yi sururuf ya wuce cikin makoshin makogoron mai azumi fala shi alaihi babu wani abu kan shi ma'ana ko na tsazali balle magana kafara fala shi alaihi ba komai kan shi kaga azumi shi na nan lafiya lau eh lafiya lau inda ai ruwa an san shi ga makogoro wani wani uzuri ne ya hana yau aka ce to doka ta gita ruwa yau bai shi bai gita makogoro amma da ba wurin shi ne ko shi ruwa wurin makogoro ne ga al'adar ta rayuwa to amma in ana azumi ba an sa dokar ba gittawan ruwa a makogoro to shi ma da yake wurin shi ya saba kuma ya amfani da shi aka ce in yarin jaya ya wuce falashi alaihi to balle wanda dama ba hanyar shi wuce shi kudan dama ba makogoro ba hanyar shi wuce wata kaddara ce kawai ta biyo da shi shi da kai shi ya zan kaddara ta biyo da shi a makogwaro ba wurin shi bane to kaga wannan min dariqil aulai in dai wancan za a ce fala shi ya rage to shi ma wannan tarihi ibnu abi shayba ya ruwaice shi da isnadin shi tiryan tiryan takan wakilu takan rabi to وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه قال الحسن حسن البصري مجاهد عند مجاهد إن جامع إذا ما أزمي جامع الصائم ناسيا فلا شيء عليه يجي إذا ما أزمي جمالي ناسيا دمنتوا لا شيء عليه ما كومي أكنش ما كومي أكنش أكيفا to shi anan menene ana magana idza akala aw shariba nasiyan idza akala aw shariba nasiyan shine babin da ke magana abinda babin ke magana in ya ci ko ya sha da mantuwa to amma wannan akari na hasanul bisri da akarin nan na mujahid wanda al-imam bukhari ya kawo su mu'allaqai guda biyu to su magana ne kan jima'i saduwa da iyali da mantuwa ba cin abinci ko shan abin sha ba da mantuwa to menene mudabakarsu aka ce mudabakarsu ta fuskar watan hukuncin saduwa da mantuwa kamar hukuncin ci da sha ne da mantuwa a cikin rashin watan babu abin da ya waje ba a kan shi ya sadu da mantuwa ko ya sadu ya ci ya sha da mantuwa to hukuncin sa da cewa ba abin da ya wuce bakan shi in kamar dai da akai shin fada mas'ala ce mai khilafa da fahimta ta malamai daban-daban tun daga kan sahabbai sannan fuqaha'ul ansar ba falle ne su ba ba kan matsayi ne su uwa da inda ya dauka kuma da inda ya fahimta eh don haka kaga wannan kai tsaye wajen amalikiya duk wanda zai ci da mantuwa wajibi ne siyaran kwana azumi ko sha da mantuwa wajibi ne siyaran kwana azumi siyaran kwana azumi shi ma imam malik akwai hadisan da ya riko da su akan tabbatar da wannan hukunci a mazabinsa ba wai ra'ayinsa ba ne kada wani ya zama shi waɗannan hadisai kaɗai idan sai fada a kansu ko ko idan su kaɗai ne ya ji ma kunnan sai ji masa cewa ba komi in ya ci da mantuwa ko sha da mantuwa ba komi sai ce to dan imam malik zai ce sai an ranka ga wasu hadisi na cewa ba komi kaga shi wanda ya tafi akan wannan waɗannan kaɗai ya gani shi ko imam malik akwai ɗan da ya gani da ka wani malami ya yi littafi rasul malam an yi adin masu ala malamai ko da ayi madinan su imam malik da sauransu za ka ga wani ya ɗauki wani hukunci ya sa ma wani kaga kuma ƙarraga sunna ingantatta ya saba mata ya tafi a wani hukunci yace shi ma wata sunna ce ingantatta ya rika za ka samu shi ma wata sunna ce ingantatta ya rika ko kuma a'a wannan kai da kake godogo da ita shi ba ta riske shi ba don babu i'ada ba mu za su yi hada da sunan manzo Allah gaba gida sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba ko kuma a'a wannan abin ta iya yiwuwa abin da yasa ya kauce ma wannan hadisin ya riko da wancan wataƙila shi a wajensa bai inganta ba zai iya yiwuwa duk yana kawo dalilan da za su iya sa saɓani ka ga wani imami ya ajiye wani hadisi ya riki wani ko ya aje wani hukunci ya riki wani to wannan duka dalilan da za su iya sa a kawo safani a samu safani ya ce wataƙila wannan hadisin bi inganta wajen shi ko kuma a'a ba kai tsaye hadisin ne bai inganta ba shi ta hanyar da ta zo mashi ba ta inganta ba amma wataƙila waccan su waɗancan ayyukan su kuma ta hanyar da suka sami hadisin ingantar ta hanyar ce amma shi hadisin guda ne hadisin guda ne shi ya zo mai ta hanyar da bata inganta ba su ya zo musu ta hanyar da ta inganta kaga za a samu sabani za su ya zo mai ta hanyar da bata inganta ba ya aji sai dauki abin da ko kuma a'a duk sun zo sai ya yi farji duk abin da ya ce duk da dalilin da za a iya samu sabani
حدثنا عبدار ولنا يزيد بن رويد حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صوما فانما اطعمه الله وسقاه الامام البخاري رحمه الله حدثنا ابدان يجي ابدان يا ذا القدم شيكما واتن يجي عبد الله بن عثمان المروزي شيني ابدان duk lokacin da aka gaya ce abdal to a san wanda yake nufi abdullahi ibn usman al-marwazi shi kuma kala yace qala akhbarana yazid ibn zurayh ko yace yazid ibn zurayh watan ya ba mu labari qala hadathana hisham yace hisham ya ba mu labari al-jastawari hisham abdullah قال يجي حدثنا ابن سيرين يجي محمد بن سيرين هذا قدم عن ابي هريره ya karbo daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala ya ji daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma sahu idan mai azumi ya manta kaga yanzu ba a faɗi fa'ilin nasiya ba wane ne nasiya as-sa'il mai azumi yake ji amma kaga ba a bace shi ba kaga ma'ana idza nasiya sa'im fa akala in mai azumi ya manta ba a kada sai ya ci wa shariba ya sha ko kuma a ɗaya ya yi ba dole sai ya haɗa biyu ba a cin ya yi ko shan ya yi ko ma ya haɗa dukan falyucin masaumahu to ya cika saumahu azuminsa fa inna ma at'amahu Allah wa saqa sani dai Allah tabaraka wa ta'ala ne ya kaddara ya ci abinci don haka sai ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi don haka ya ci gaba da azuminsa kawai magana ce ta niyya innamal amalu bin niyyat innama qama Allah wa saqa to don haka wasu suka riko da wannan suka ce babu komi gare shi duk wanda watan ya ci ko ya sha da mantuwa ne sai alin kaga waɗancan watan tabi'ai da aka kawo maganganunsu irin su Hassan Bisri da Mujahid to Hassan Bisri da Mujahid suka ce lafiya alai gini ne akan wani dogaro ne akan wani hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
باب السواك الرمل واليابس للصائم باب السواك الرطب واليابس للصائم مؤكد شيء دي إضافة هو إضافة إيه؟ باب السواك الرطب آه to in babun ne to bi zama siwaki akwai faduwa da babu babu siwaki to babu siwakin radibi eh akwai nusa da ke babu siwakin radibi mm haka ne akwai shi akwai nusa da ke wannan babu siwakin radibi kaga kaman ita ce riwaya ashari amma riwaya shumaihani ita ce ke da alidar babu siwaki an gane babu siwaki shi kashi siwaki ya zo da ma'arifa ko ya zo ba ma'arifa to bambancin riwaya ne riwaya aksarin haka badruddin an ya ce babu siwakin raɗibi irin na masjidil jami'i masjidil jami'i za a yi mamaki ce me yasa ba shi al masjidil jami'i to sannan kuma da riwayar faduwa da kuma riwayar watan idafa babun tadbiru hadha babun as-siwaku ar-radbu wal yamitu lis-sa'im wannan babi yana magana akan aswaki hukuncin aswaki danye da hukuncin busasshen aswaki shin suna da bambanci ga mai azumi wajen amfani da su ko ba su da bambanci to shi ma saboda matsala ce khilafiya wasu na bambanta busasshe da ɗanye ba hukuncin su ba wasu na bugu guda gare su suna cewa duk ɗaya ne to kaga wannan sabani ne to la'akari da wannan sabani ya sa Imam Bukhari da ya zo tarjama sai wa wai ta tarjama
وينكر العامل بربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصدع وهو صائم بعد أمسي أو أمسي
ويذكر عن آمر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستاق وهو صاعم ما لا أحصي أو أعد أو أقد أو أقد نعم وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوع
ويبالغه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويذكر عن عامر بن ربيعة ويذكر أنا أنبتاوى عن عامر بن ربيعة لك عامر بن ربيعة قال أبن ديتي رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ينا أسواكي وهو صائم ينا من أزل أزل أي بطا سيتي ما لا أقصي ganin da na yi mai yana aswaki yana azumi ba na iya lisifa ba na iya kididdigewa au a uddu ko kuma a mala a uddu ne kaga rawi na shakka shi mala usu ya ce ko mala a uddu don aka sai kawo su duka baki da lafizan guda biyu mala usu irin ganin da ne wanda bai kididdigowa au a uddu wanda bai lisafuwa to kaga nan al-Imam Bukhari rahimahullah ya ambaci wannan da sigar tamridi ya ce wani zukaru ana ambatawa kai da ji za ka ji maganan ba a karfafa ta ba ta wani zukaru siga ce ta tamridi to abin da ya sa riwayan na da ɗan ƙaiƙai wajen al-Imam Bukhari don haka ya kawo shi mu'allaqan kuma ya kawo shi da sigar tamridi kaga ya kawo shi mu'allaqan kuma ya kawo shi bi sigati tamrif saboda akwai asim ibn abdullah al-imam bukhari ya ce munkarul hadisi wannan shine dalilin da yasa ka ya ce wai munkar wannan dan kai kan eh wannan dan kai kan wanda ke cikin isnadin shine asim ibn abdullah al-imam bukhari ya ce munkarul hadisi dan tuna can ba duka wannan an yi bayanin shi وقال أبو هريرة تسنن كما تفسكر تعليقي با تفسكر تعليقي كاجي تفسكر كاوش على سيغة التمريض كاجي كانش دليل فسكر تو أما كاوش مؤلفا فا مي فسكر إسناد شي أكتشي واتن ونن آه الإمام البخاري يا كاوش أشان بايا واللتافي متبري يا كاوش أشان بايا شيني ابن أبي شيبة يا كاوش saboda haka ne aka ce watan ya kawo shi mu'allaki imamun nasa'i ma ya yi ya kawo shi da isnadin shi al-imamun nasa'i abu dawo da tirmizi suka kawo shi mausula aga an gano huskar ta'aliƙi imamu tirmidhi da abu dawuda sun yi muslim wannan riwaya wadda imamu bukhari ta wata mu'allaka وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبو هريرة ياج نجي الإمام البخاري عن النبي ياج لك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لولا أن أشق من زال الله صلى الله عليه وسلم ياتي بعدم كإن تاب على أمتي قال أمتا la amartuhum bisiwaki da na umarce su da yin aswaki inda kulli wudu duk lokacin da za su yi Allah su yi aswaki duk lokacin da za su yi Allah su yi aswaki ya zo da lafuzza inda kulli salatin ko inda kulli wudu'in saboda haka shi ma wannan ta'aliki al-Imam an-Nasa'i wato yayi wasu wannan ta'aliki haka nan ma al-Imam Malik radiyallahu anhu a cikin muwatta ya kawo shi da isnadin shi kudin kenan
ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ولم يقص الصاحب ولم يقص الصاحب من غيره سنا ويروى نحوه عن جابر الامام البخاري رحمه الله ويروى an ruwaito na abu wannan hadisin na abu huraira wannan hadisin da muka wuto na abu huraira wanda ya kawo shi mu'allaqan wanda yake qala abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam ana shuqqa to shi din imam bukhari yake magana an ruwaice na abu kwatan kwacin sa eh me ma'anar sa kenan wanda suka haɗu suka yi daidai a ma'ana amma in yace wayurwa mithluhu lafazin da ma'anar iri ɗaya lafazin da ma'anar iri ɗaya عن جابر بن جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن خالد الجهني زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله تعالى وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نا لولا أن أشق على أمتي إيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك إن كل صلاة kaga to kuma shi ma na in an lura ya kawo shi bisigatit tamridi da sigan nan ta watan tamridi ya kawo shi da siga ya ce wayowa a lura ya kawo shi da siga ta tamridi laula na shuka ala ummati saboda muhammadu ibn ishaqa fa innahu lam yahtajja bi shi gare shi muhammadu ibn ishaqa yana da kaikai kai ne don haka sai watan ya kawo shi da siga ta tamridi amma dai za a ce an sha ganin ya gawa hadisin muhammadu bin ishaq sai ka ce cikin mutaba'o'i ne mutaba'o'i ne ba mai zaman kan shi ba riwaya mai zaman kanta a bai kawo sai dai mutaba'a kamar ya kawo ta riwaya sai ambatan mata mutaba'o'i wannan riwayar na da mara bayan wata riwaya ta kaza ko riwaya kaza ta mara maka baya to anan ne za ka ji riwaya da muhammadu ne zaka da shigo amma ba mai zaman kanta ba ba sashen musa ba ba ba ya kawo riwayarsa ولم يخص الصائم من غيره wannan zancen al-Imam al-Bukhari ne yace duka cewa laula an ashukka ala ummati la amartu biswaki ba dan to haka shi wanda lafazin da Imam Bukhari ke magana kai yace kuma in ka diba lafazin bai kebe mai azumi ba da wanda bai bai azumi kan magana aswaki yake laula an ashukka ala ummati la amartu biswaki ba dan kadin tsananta ma al'umma saboda na umurce su da yin aswaki ya ce banda masu azumi marasa azumi kawai kaga lafazin hadisi bai keɓanta masu azumi ba dangane da waɗanda ba su yi ko bai keɓanta waɗanda ba su yi ba da masu yi gaba ɗai lafazi ne mubhami ko mutlaki ya ce laula an ashukka ala ummati la martum bisiwaki sannan kuma shin siwakin nan da ya ce la martum bisiwaki ya ce an raɗabi ko al-yabisi kaga bai bambanta ba don haka bai bambanta ba to tun da bai bambanta ba don haka da aswaki ɗaya ne da busasshe duk ɗaya ne ga mai azumi da wanda bai azumi saboda lafazin hadisi bai bambanta ba shi ne alimamu bukari yake ne ce wani mai kusa sa'ibamin mai وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الزوار مطهرة للفم مرضاة للرب
وقالت عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أم من عائشة رضي الله تعالى عنها تجي تاجدك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هنا جوا السواك شي أسواكي فمطهرة للفم tsarkakewar baki ne tsarkakewar baki ne in an diba wannan mutahharatun zai zamo wadan watan mazdari ne mimi mutahhara tsarki kamar tahurun yace lilfami tsarki ne tahurun lilfami tsarki ne ga baki sannan mardatun lirrab watan yana kawo yadda ubangiji yana kawo yadda ubangiji yana kawo yadda ubangiji shine mana mutaharatun tsarki ne lilfami kaga ko da zan mazdari ne mimi ko ismu fa'il min at-tathhir to an ce ismu fa'il min at-tathhir kam sai dai ya zamo wata mu mu bi dhammi ismu fa'il wata na na gairu sulati yana zuwa ne ala wazni mudari kamar adhara kamar adhara za ka gino ismul fa'il daga adhara an gane to sai ka nemo mudari'in a ɗahara yudhiru za a ce ko to yudhirun nan sai ka cire ya sai ka kawo mimi sai ka ce mudhiru to haka ake gina ismul fa'ili na ghairu sulati ala wazni mudari'i da ka yace wa ghairi thalathati ji wazn al mudari'i lakin awwalan ju'ila mimun tudammu wa imma qabla akhirih fatahta sar ismu maf'ul wa qad hasala saboda haka ba zai yi a ci wato ismul fa'ili ne ba da gare shi sai in za a mai da shi mudhiratun amma mazaharatu sai zai zama mazari ne ne wasu kuma suka ce zai iya ma ismul ala ne mazaharatu lilfin ma'ana ala ce da ake tsarkake baki da ita ismul ala to a takaice dai wannan tarihi na ummul mu'minina na asari na hadisin ummul mu'minina Aisha da tarwita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an kawo shi mu'allakan Imam Ahmad da Nasa'i sun yi wasu din wannan riwaya ma'ana sun kawo shi mausulan da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibbana takan Abdurrahman ibn Abi Atiq وقال أداء وقتادة يبتلئ ري يبتلئ ريقه haka nan Abba'un Abi Rabah da Qatada ibn Di'ama kowanne cikin su ya ce yabtaliku mai azumi kuma mai aswaki yabtaliku yana iya haɗe riƙahu yawunsa waɗanda ya goge bakinsa zai iya haɗewa kuma yana azumi kuma lissa alai shi haka suka ce
حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن علاء بن يزيد عنه قال رايت الصباب رضي الله عنه توضا فاخرج على يديه ثلاثا ثم تفضل واستنصر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلي ركعتين ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه بهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه
حدثنا أبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه wannan hadisi abdanu ya ce a imam bukhari ce haddathana abdan abdan ya zantar da mu qala akhbarana abdullah yace abdullah ya zantar da mu shine abdullah ibn mubarak abdullah ibn mubarak shi kuma qala akhbarana ma'mar yace ma'mar ibn rashid ya zantar da mu qala haddathana zuhri shi kuma ma'mar yace Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri ya zantar da ni an ata ibn Yazid ya karbu daga ata ibn Yazid an Umran shi kuma yaji daga Umran qal abin da yace ra'aytu Usman radiyallahu ta'ala anhu tawadda na ga sayyidina Usman ya da Allah tabbata gare shi tawadda ya ayyuha Allah ta'ala fa afraga ala yadayhi talatan sai ya zuba watan watan ruwa ala yadayhi abusa hannayensa so uku kan fata uku sun mata mazumaba sannan sai ya kurkura baki wasan tsara ya shashaka ruwa ya tashi yawanci akan yi maganar istinsari ba a maganar istinshaki saboda an san ba a tacewa sai an shaka abinda aka shaka ne ake fyatowa to sai a ce ya tace ruwa da ba abinda ya shaka ne sun magasala wajahu sannan sai ya wanke fuskarsa talatan sau uku sun magasala ya dahu al-yumna ya wanke hannunsa na dama ilal mirfaqi zuwa gwiwar hannu talatan sau uku sun magasala ya dahu yusra sannan ya wanke hannunsa na da na hagu ilal mirfaqi har ya zuwa gwiwar hannu nan shine mirfa wannan gwiwar hannu daga nan zuwa nan shine gwiwar hannu inda sabani to daidai inda gwiwar ta kama za a tsaya ko ko a shigar duk da ita to nan ma akwai sabani sannan ya wanke wato sun ma masu rasihi sannan sai ya shafi kansa sun magasala rijilahu sannan ya wanke rijilahu kafar sayyumna ta dama talatansa uku sun majisura sannan ta hagu ita ma talatansa uku sun maƙal sannan sai dina usman ya ce ra'aitu رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ له وضوئها حقيقة ناقم أيكي صلى الله عليه وسلم يا الولاء إرم الولن ننتاوى ثم قال سننكم نجم الله من توضأ له وضوئي هذا دون دي الولاء أن فهمت ولن ثم قال سنن نجم الله man tawadda ala wudu'i hadha thumma yusalli duk wanda yayi alwala irin wannan tawa kaga kamila alwala kenan duk wurin wankewa an wanke su wurin shafa da ma su da yake shafa thumma yusalli rak'atin sannan yayi nafila rak'a biyu la yuhaddisu nafsahu fihima bai kawo irin zancen zuci ba ma'ana ya cikakken huduri a ciki ya kakkaɓe komai da kowa a cikin zuciyarsa sai Allah illa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi fa ce an gafarta mai abin da ya gabata na zunubin sa me ya saman mai wannan kamila alwalla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da yin sallah cikin huduri da yin sallah a cikin huduri shi ya samu mashi
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بغيره الماء ولا يميز بين الصائم وغيره
باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمن خره كمن خره بمن خره wasu kuma cewa min da kasirin min wasu wannan babi al'imam bukari ya akada shi domin ya yi magana a kan watan zancen annabi sallallahu ta'ala da sallam da yake cewa idan ta wadda idan mai alwallah zai alwallah balistan shi ya shashaki ruwa da kwaruron hancinsa faliyastan shi biman kari ilma'a ko biman bimin khiri ilma'a a wata nusa kenan tarewa min khiri wasu kuma man khiri ya shaki alma'a ruwa istinshaki shine jazbul ma'i ila al-anfi bin nafas jan ruwa fisgan ruwa zuwa can cikin hanci da mi za a yi fisgar da numfashi to shi ne ake jin istin shaki istin shaki kenan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shashaki alma a ruwa wato da kwaroron hancinsa wannan in an lura al-imam al-bukhari riwaya ce anan al-ishara ce wani yanki ne nuna hadisi wanda al-Imam Bukhari bai wasu shi ba bai wasu shi ba kaga da ko shi din nan kamar ta'aliki da ko shi din nan ko da cikin tarjumar bai ai ta'aliki to Imam Muslim ya yi wasu din wannan riwaya ولم يميز بين الصائم وغيره amma kuma al-Imam al-Bukhari yace mu tsaya mu lura da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda'a falyastanshik bimin biman kharihi ko bimin khirihi al-ma'a ya shaki alma'a ruwa da kwarurun hancinsa ai manzo Allah lam yumjiz bai bambanta ba bain sa'imi wa ghairi tsakanin mai azumi da wanda bai azumi kowanne an ce shaki ruwa kaga kenan mai azumi yana shakan ruwa wajen alwala yana tace wajen alwala ya kare abin da ake so ya kaffa kaffa kar su surare su ci وقال الحسن لا بأس بالصعود للسائم إذا لم يصل إلى حقه ويجتهد الحسن البصري رضي الله عنه يجي لا بأس بالصعود باب ليفي da sa'udin watan dure ta kafar hanci dure ta kafar hanci irin wanda likitoci suka ɗanyi ga wanda yake cikin yanayin rashin lafiya ya sami wani kororo a mai duran abinci ta kafar hanci ko a mai duran magani ta kafar hanci ana dure ta kafar hanci ana dure ta kafar baki to yin dure ta kafar hanci la ba a sabi sa'udu da sa'imi ga mai azumi ya yi dure ta kafar hanci ko a mai dure ta kafar hanci na magani illa mai sai ila halkihi in dai ba zai sadu zuwa makogoransa ba abinda aka mai duran bai kaiwa zuwa ga makogaro akwai wata hanya wadda zai isa zuwa inda ake nufi ko kuma a'a ta cikin wani pipe ne wanda shi pipe din sai dai ya wuce kaga abincin ya wuce watantanin ko maganin ya wuce ta nan to nan malamai su fita maganganu da yawa maganar ta fi ƙarfi ma akan magani a yi mai turin magani amma in dai abinci ne za a yi mai turi dole duk inda abinci zai zame sai a kai ga uwa hanji a kai ga uwa hanji kuma magana ita lalace yi magana ta lalace aka ce to wannan magani ne za a yi mai turansa ta kafar hanci amma ba zai kai ga makogaro ba watakila akwai hanyar da za a yi haka nan din ya zan bai taɓa makogaron ba to shi kenan bai kai ga makogaro ba kuma sannan bai kai ga watan uwar hanji ba amma zai kai ga sassan jikin da ake so wannan maganin ya yi aiki ya ce labasu babu laifi ya shi ma allura yana daga ciki mai azumi ana iya masa allura wa ya kata hilu kuma zai yi sakwalli ya sa kwalli ba komi shi mai azumi ba zai sa kwalli shi ma dai matsala ce lafiya kamar yadda ta gabata can baya ya gabata can baya an yi bayanin shi ko sati ɗaya ne ko biyu da ya wuce shi ma an yi magana a kan akwai bambanci wasu ce in za a ji makakinsa to ya taɓa azumi kamar za a ji makakinsa a makoshi ya taɓa azumi in ba za a ji matsakinsa ba shi kwallin bai taɓa azumi ba wasu suka ce mutlaƙan ko za a ji matsakinsa ko ba za a ji ba wataƙila yana da ɗaci-ɗaci to da aka shafa ga idon sai aka ji ɗaci-ɗacin can ga makogoro to ya taɓa azumi wasu suka ce ko an ji ɗaci-ɗacinsa mana ko ɗanɗanansa ko makakinsa ya an ji shi a makogoro ko ba a ji shi ba babu komi babu komi wasu ka ce karahiya ne don kada gudun kada wato na ce a sami ɗanɗansa a makoshi in an kako majina wata gida
وقال أقول إن تم الوضع ثم أبرد ما في ما في فيه من الماء لا لا يديره إن لم يسترزقه وماذا بقي فيه ولا يمرض إليك فإن استرجع ريقه إليك لا أقول إنه يبدر ولكن ينهى عنه فإن استنصرف ذكر الماء خلقه لا بأس إن لم يملك وقال عطاء عطاء بن أبي رباه ونن مجنى تا حسن البصري كاga ibn abi shayba yayi waslinta abubakar ibn abi shayba waslinta عطاء بن أبي رباح يتي إن تمضض إمي الولاكم من أزمي يكرك رباكي ثم أفرق ما في فيه من الماء واتن سي قرار أبن لكي تكين واتن أبن لكي تكين باكيش من الماء نروا سي سرور بيوتي لا بيو إيه أكتي بيتو تدشي in lam yazdari riqahu in dai bai haɗe riqahu yawun shi ba wa ma za ba iya fi fihi abinda da abin da ya wanzu a cikin bakin shi wala yanzabul ilka baya haɗe al'ilka sauran abinda yake a bakin shi shi ilku yana da manoni da yawa ma'anan ma'anarsa zai ɗauki abubuwa da yawa kamar misalin abin da mutum ke jin dan makaɗin shi cikin baki shine ilmu kamar yanzu mutum ne tafiya sai ya yi tafiya a turɗa mai yawa tafiya mai nisa ci kilomita da yawa a cikin turɗa to wannan ƙurar da yake shaƙa yana shaƙa tana kaiwa can da bakin shi to zai ji ta hagga maƙogoro sai rika jin makaɗin wannan ko kuma a'a mai niƙa ne na injin wannan nikan da yake na injin garin nan yana yawan shiga yana shakashi yana shakashi har sai dai yana taruwa a cikin makoshin shi har gabakin shi in ya tako ya tofar yana iya ganin shi to wannan abin da ke taruwa na abin da ya shaka ko kura ce ko gari ne ko wani abu ne na masana'anta ne misali to wannan shine ilmu فإن الزر دريق الإلك لا أقول إنه يفكر yace idan ya haɗi yawon nan da ke haɗe da wannan watan ɗan abin da ya taru a bakin shi na sanadin abin da ya shaka la aqulu inna wufiru ba ni cewa inna wufiru cewa ya bata azumin shi azumin shi ya bace walakin yunha anhu sai dai ana hana shi da duk ya ji wannan abin maza maza ya kafuto kai ya haɗe amma da zai haɗe ya kuma ƙasar ta haɗe to kuma ban cewa sai ya ranka ko kuma ban cewa azumin ya lalace fa in istan sarafa da halal ma'u halkahu la ba'asa da annahu lam yami fa in istan sar idan ya zo shashshaƙa ruwa da tacewa fa da halal ma'u sai ruwa ya shiga halkahu makoshinsa la ba'asa babu laifi li annahu lam yamin domin wannan bai mallaki tun kuɗe su bane shi yasa kaga li annahu lam yamlik kaga can ya nuna in lam yamlik din nan na baya wasu za su ɗauka shi makhafafatu min asqila ce wanda lamarin da sha'ani ta kaga ya fito da shi ne li annahu lam yamlik alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أجره ومقداره العظيم. نعم eh eh su su ma akwai akwai an yi bayanin su an bambanta aka ce waɗanda za su tsaya matsayin kalaci akwai ruwan da ba za su tsaya matsayin kalacin ba ko ba za su tsaya matsayin abinci ba to babu komi gare su masu tsayawa matsayin abinci su kan ba za a amfani da shi ga mai azumi ba domin ya ci abinci ne kawai an bambanta amma ita da yake ita allura dama ba abinci ba ce magani ce tsura magani ce tsura sai aka ce ba komi ko ina za a yi ta da jijiya za ta babu komi ko an ji wannan babu komi abinda malamai suka yi istihadi shi kenan musamman akwai wani malami littafi ya yi musamman akan hukuncin irin waɗannan kazaya ɗin hukuncin drip da allura da sauran masu alaƙa da wannan ga mai azumi mai hukuncin azuminsa shi ma bai da komai eh bai da komai yin iyaka dai watan da za su bai yin makilin din zai fi kawai saboda ni saboda suna yi ne don suna jin bakinsu yana bashi bashi in ba su yi makilin ba bakinsu yana bashi ta wannan bashin ana son shi eh da kulu kuma misalin yabin inda Allah ya rihil miski wannan bashi bashin ya fi almiski a wajen Allah to don haka su bashi sannan kuma duk abin da za su duk abin da za su amfani da shi su goge baki in dai ga azumi ne ba zai hana bakin ya bashi ba zai hana bakin ya bashi ba saboda ni saboda shi bashin ba daga bakin ba ne daga ciki yake fitowa ba ka hana tunda ba za ka shiga ta ciki ka wanki ba ba za ka shiga ciki ka wanki ba za ka daga daga cikin yake fitowa saboda haka da za a bayyin makilin din amma a yi aswaki shi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aswaki kuma wa hosain mun karanta shi da manzalla na aswaki yana azumi yana aswaki yana azumi Allah ya mana mawafiqa Allah ya samu lansu farma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da ka ba mu hulɗi lafiya za ta zama na alkhairi da farman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka gafarta mana ka gafarta kuma iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malaman Allah sa ka shi mu da alkhairi alfarman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji Allah ka yadda da mu yadda da al'amuran mu sun yawo cikin bayan ka wadanda kai da su marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ta ba su lafiya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta ba su lafiya Allah ta tun kuɗi musu abin da suke fama da shi na roba Allah ta tun kuɗi musu abin da suke fama da shi na roba Allah ta ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ta ƙara mu rayuwar mu albarka dan cika mu tare Allah samu cika da imani kar mu sai dina mu lana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam فاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرت خاتم لما سبق ناصر لك من اهل الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله بقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين